ko mutane suna son sauki bashiru in ji annabi wala tunfiru eh kuwa mutane alishika ku kora su to yusalli ma'ahu aljam'u aljam'u alghafir al'umma tana taruwa ana cinciro da kware da gaske limazidi takhfifi saboda yadda yake sauƙa mutane saboda yadda yake sauƙawa kaga ga ma aikin alkhairi ne sai ke wayulaqabuna wayulaqabuna salatahu almasluqa eh suna kiran sallarsa da almasluqa me almasluq abinda ake kamar irin daga dan jirgi ana sassauta ana rage abin nan shaf shaf shaf shaf ake yi a kare kuma ba laihi ma inda mutane za su samu tumani a cikin ta to ma tafi ita mahi to sai kuma nasaih malaci ashru nasaih li a'immatil masajid nasihohi guda goma da limaman masallacin ne limaman masallacin ne nasiha guda goma zuwa gare ku a ta shahi kowa da kwalar shi ta shahi ku hadda dan tana aika ma kai ma ka dan liman cikin wata ramadana eh yace ashru nasaih li a'immatil masajid li a'immatil masajid fi ramadan sai ta na farko al ikhlasu yaziduka quwwatan fi badnika wa irda'an li rabbika wa jamalan fi sautika وتأثيرا في مستمعيك فلا تحطه بالرياء فلا تحطمه بالرياء yace na farin kai liman da kake ba da salat tarawih ka sani ka tsarkake kai dan Allah yi dan Allah yana ƙara maka ƙarfin jiki daya yana sa Allah ya rada kai biyu yana ƙara wa sautinka zaƙi uku sannan kuma yana sa masu sauri su tasirantuwa da shi hudu da aka karka kuskure ka bata shi da riya nasiha farin kenan aimi in za a yi aidan kada a ce ka ai wani masha Allah har da shi ta zauna wallahi baka da lada billahi ta zauna ko to alada azla da ta zauna ba da ka ji ana ce ta abun da ana yabanka to an samu matsala ba laihi bane a yabi malami in yayi abun kirki amma kai a manufar ka kai dan ayaba ka kai dan neman yardar Allah subhanahu wataala eh a akwai shi da ma in zai yi da niyyar a ce na da niyya a ce na shi yanzu kaga wasu suna nan sun an sas an gaggyara kamarori in an zo tarawih za a kafa saboda da an kare ai posting Allah ya sauya wanda ya ce to ai Saudiya ma tana haka da baka sai ai akwai kima cikin wannan na biyu yace ij'al ibraz al ayat al qur'an wa ma'anihi ahammu min ibraz qudratika sawtiyya kai kokari ka sanya nuna wa mutane ayoyin qur'ani da ma'anarsu akan nuna musu sautin ka da kudurarka wajen nuna karka nuna sotinka a'a sanya abun ya zamanto suna gano suna ka bayyana musu ma'anar qur'ani su gano qur'ani a ciki ashe akwai buƙatar ayi karatu cikin mi cikin natsuwa ayi tartili aya bayan aya kai manzo Allah lokacin da aya guda ke kiyamul leli da aya daya sai gari ya wayi sallallahu alaihi wasallam da kuma ma'anonin qur'anin suna ana karanta ala tadabburi ahammu min ibrazi qudratik qudratik ya zama to shi ne mafi mahimmanci akan nuna ƙudurarka ikonka a sautiya da kuma daɗin sautinka sai ci fakan min ƙari'in mutum nawa ne za gansa ba'ufa ta'athira qira'atihi listi'radi qudratihi li'annahu akhara ma haqqahu taqdim mutum nawa ne gashi da daɗin sauti amma in ka zo sallan baka jin daɗin karatunsa saboda ya jinkirta abin da ya kamata ya gabatar da shi sai ga kawai sai ya zo ma shi na son shi karatu shi nuna sai kaga Allah ya turi mata mura sai mako shi ya taushe sai kasa karatun ma da kyau ko kuma lasibika ta kiya wallahi to Allah ba yadda bai iyawa saboda ya gabatar da abun da yake ya kamata a jinkirta abu na uku la ta takallafa albuka aw ta tasanna'ahu litubakkil musallin kada ka sama kanka cewa dole sai ka dauko da zaka yin kuka kasa akwai wanda yake ta matsa idanu dole sai ya hawaye kakka sa kanka cewa dole sai ka yi kuka don kukan ka yi tasiri a zukatan mutanen a'a ba shi bane bukata fal ayatul qur'an fa ayatul qur'an al azim aqwa min hadha al buka al mutasanna ayoyin qur'ani masu girma sun fi karfi akan kukan kirkire sai ta al muhim an ta ta'athara an ta'awwalan abinda ake da bukata kai qur'anin yayi tasiri a kanka ka je yana tsimaka ka ji kai kana tsima kafin ba kukan ba ake bukata a kai tsima ka ya ji gashin jikinka duk ya tashi ka firgita daga abin da ake faɗa sai ce na na hudu i'rif tabaqata sautik likai la tughamir bi raf'i sauti aw khafdihi athna alqira'a ka san watan abun nan limit kin sautinka ka san limit kin sautinka saboda kar ka je ka daga sauti dan ka takura mu wasu kuma kar ka yi kasa da shi kaka cuta da ka cuta mu wasu a zaman wasu ba sa ba sa mu ruwa da abin da ake karantawa to kaga anan sai mu ce to me hukuncin fidda lasfilika waje in za a yi sallar tarawih miye hukuncin fidda lasfilika waje a kunna sautin waje in za a yi sallar tarawihi bai halitta ba bai halitta ba wallahi saboda akwai- akwai cutarwa miye ma- miye manufar sautin a karatu manufar shine mutane suke sallah bayan ka su jiya ba mutane suke waje ba su jiya kuma na fahimci wani haɗari da ke ciki fidda sauti a waje lokacin sallah yana sa mutane su saba ma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kusan ta wace hanya yanzu misali idan liban ya ɗauko karatu yana jin saucinsa a waje sai daga ya kusa zuwa ƙarshen sura to in ba Allah ya tsare ba gudu zan yi don in samu wannan raka'ar shi kuma wannan abun sa'a manzon Allah ne to kaga sau me ya kawo wannan abun fitar da sautin waje sannan kuma yanzu kadara yanzu dibon nan unguwar duk masallacin ne ne sai ka fitar da sautin ka waje to kuma suna sallah sai ka takura musu to ka cutar da su yanzu da me zaka kare kanka gaban Allah ran tashin kiyama to me za ka kare kanka gaban Allah wallahi mutum bai da dalili bukatar kawai al'umma suke sallah bayan ka jiya duk wanda baya ji tare da kai a masallaci to bai zan darura ba ya jiya ta haka masu masallacin ne lemai ku ji tsoron Allah a daina takura mana da saututtuka eh wani ma za ka ga aka zaka sallah sallah wani zai ƙara volume kwarai in aka zo zaka a farin ayi mahir in aka tashi dabi ayi ayi ayi kumbul ayi sake wata ruwaya duk zaka sai an sake sai ga abun ya zama bid'a abun bai da tasiri raka a farin ayi hafsi raka a kai yaushe ake wannan cikin qira'a a sallah ɗaya kuma za a yi ruwaya guda biyu kuskure ne ba a haɗa ruwaya biyu a lokaci guda cikin sallah ɗaya kuskure ba a yi sai gaske suna haɗawa so ake dan mutum kawai a gano a ce shi ma ya iya Allah ya tsare wala baka iya ba mun bayyana ko sai ce wa hadha yatatallabu minka tad- tadriban wa tajaruban khassatan ma'a nafsik aw ma'a khabirin li ta'rif sam- masata sautik da ka sanin haka yana da buƙatar kai kai training ka san iya ak- sautinka ko kuma ka nemo wanda yake wani ya saurara maka in kana karatu misalin yana fita ko zai cutar ko kuma ƙara ne ina ya kamata ka ƙara ne ya kamata ka ɗan- ka ɗan- ka ɗan rage kuma saboda ka san girman masallacin ka sai ka san iya da zaka karatu kowa ya jiya in kuma ana iya kashe na waje a bar na ciki to sai a kashe na waje a bar na cikin shikenan kawai ya sallar abu na biyar lan ya takhayyal athar al iman wa ruhi wa ruhaniyya wal khashat fi nabrat sautika al qur'ani lan tatakhayyal athar al iman wa ruhaniyyah wal khashyah fi nabrat sautika al qur'ani fakun fi خلواتك مع الله تعالى خيرا منك في جلواتك مع الناس ما kakka yi tunanin ba za ka yi ba za ka iya imagine kin ba ka tsawara ka hararo tasirin imani da kuma ru- ah, tasirin imani a ruhin mutum da kuma jin tsoron Allah a cikin nabrat ah, ya ce nabarakin karatun mutum shine ah, da yanayin ɗauka karatu da kuma ajiye sa a sautin kana alkurani ba za ka ba za ka iya sanin asarin ah, tasirin imani akan wannan ba yana tasiri imani yana tasiri akan karatun kafa imani yana tasiri gun karatun mutum ta iya dorawa da ajewa da makamantansu duka imani na tasiri akan wannan da haka ya zamanto a tsakaninka da Allah ka fi kyautata karatu akan akan cikin mutane idan in kai tsakaninka da Allah eh, ya za ka iske misalin wasu limamai in zai sallah shi kadai to bai taba huce ya dauko irin daga daga daga daga abun nan daga daga suratul eh, qari'a yayu kasa bai huce su amma duk na sa shi ba da sallah kuma sai ta dauko gingima gingima kuma shahi shahi ko shahi da rabi to kaga wannan abun ya nuna cewa ba Allah bane yake ma inda zaka kai kadai ba zaka iya jan karatu ba kai kadai sai kana cikin mutanen jawa munafiki munafiki ne kai magana ta gaskiya kenan mu kara mu kara gaba na gaba ke cewa qabla khurujika litusalli bi- litusalli bin nas badir bi salati rak'atayn tatadarra biha فيهما لربك أن يتقبل منك صلاتك وتلاواتك ودع ودعاءك وألا يجعل نفسك والشيطان نصيبا فيها فيهما وفيها kai akramaka Allahu malil liban kafin ka hito masallaci ka ba mutane sallah yace akwai bukatar kai raka'a guda biyu a gida kai gaggawai raka'a guda biyu kake kankantar da kai a ciki ga ubangijinka kana fatan Allah ya ya karba maka sallar da zaka bai wa mutane da kuma karatun da zaka yi da addu'o'inka kuma kad Allah ya sanya rishidan ya ribaci rayuwarka kuma ya ribanci ya zama tura da wani kaso cikin abin da zaka aiwatar yace la ta la taghtaru bi kasratil madihina kada ka rudu yawan masu masu yaba ka ce ka wallahi ai wani kaza ka in mutum ba ka ba da sallah ba, wallahi ba mu jin daɗi ka ka da wannan aw kasratul musallin ko kuma yau masu sallah ka ce ai mu sallacin mu daga nan hahuri kaza wala tubali bi ba'd al mutanaqidin li tilawatik kuma kaka damu da masu naqadi masu kushe karatun ka a ce ai nan ma baka cika kalkala baka cika madda kaka damu inda dan Allah zaka yi sai ta cika maddarsa kuma sai ya je ba idan Allah ba to ba Allah bai bukata duka tana za a cika madda a yi wace a ci kalkala a yi a kawo sifat a kama kharij a yi wace ce duka su imala in za a mai da wata da wani abin da in da a yi shi ishma duk in za a yi in babu da ikhlasi take aikin banza ne wallahi gwara ba a yi ba ya fi yin da aka duk mai kushe ka kaka damu da shi dama ita duniya sai an samu suna so suna suna kushewa fal mukhlisu fi amalihi yusawi indahu al madhu wa dham daga duk wanda zai aiki zai tsarkake aikin sa dan Allah to yusawi indahu al madhu wa dham da yabo da kushewa zai zama to daidai a wajensa bai damuwa da yabon masu yabo baya damuwa da kushewar masu kushewa abala tara أعظم ما يثبت محفوظك من القرآن هو أن تصلي به محفوظك من القرآن هو أن تصلي به فليكن لصلاتك في بيتك نصيب كبير مما تحفظه مالت ما في جرم أبونا كي تبتد حد متن تزونا شيء ين صلى القرآن ين صلى القرآن نعم نتكوس قارئ القرآن أولى الناس بالعناية بريالة البدن وخصوصا إذا أدرك أن الصوت يحتاج إلى رئة ممتلئة بالهواء وهذا لا تأنى إلا بالرياضة اليومية مكرنتي القرآن shi fi dacewa da ya lura da motsa jiki riyadul badaniya qur'ani na da wani abu guda motsa jiki na taimakawa alqur'ani sosai da gaske eh akwai alaka tsakanin hadda da motsa jiki to motsa jiki makaranci qur'ani shi fi cancanta da kula da mi da da da kula da motsa jiki musamman ma idza adraka anna sauta yahtaji ila ri'atin mumtali'a bil hawa musamman ma in ya gane cewa sautin shi na da bukatar yana yana iska shi tana saurin tika shi idan mutum zama mutum yana yawan sheda to kaga akwai bukatar ya dinga mi ya dinga explore saboda in yana mumarasar explore zai sanya akwai sai kaga mutum yana zai ja aya wanda ba za ta ayi da zai mata wakafi sai ga mutum ya wakafi biyu sai ga ya wakafi guda kusan guda shida idan kuma ta kai wakafi guda biyu sai mutum ya wakafi guda shida kaga akwai karancin motsa jiki ga shi makarancin za ga ko bukatar ka akwai sura da ma za ka ga ana makaranta qur'ani ana sa suna gudu suna motsa jiki saboda mutum ya iya saba ta yadda in ka ja ayar babu abin da zai ito shi ka sai wani ikon Allah subhanahu wataala da haka mutum ya dinga kula da iswarkinsa na wuni sai ce a'zamu ma yuthabbit mahfuzaka min alquran huwa an tusalli bihi mafi girma abun da ke tabbatar da hadda shine mutum ya dinga sallah da shi falyakun li salatika fi baitika nasibun kabir mimma tahfazuhu da haka mutum ya zama to shi da lokaci da yawa da yake yin sallah cikin gida ka doki ka ba da lokacin ka da yawa da kake sallah cikin gida ya fi a ce masallaci ne kake sallake da yawa yanzu kamar al'imamu shafi da muka faɗa a jiya cewa yana karanta ƙur'ani kafin wata ramadana duk dare na Allah imamu shafi yana karanta ƙur'ani ne duk dare na Allah min ghilafi min suratul fatiha ila min suratul baqara ba'd al fatiha ila suratul nas duk dare na Allah kuma a sallah yake shi to kaga sai ya zamanto cikin tarawih ko sallar za a yi ta dare da azumi bai wahala ta ce fa huwa qurbatun wannan kusanci ne ke kara ka zuwa ga Allah wa ajrun kuma lada ce wa tadabburun kuma ya sa mutum tadabburi wa muraja'atul li hifdhi kuma ya sa mutum yayi muraja'a na haddasa sai ya ce akhiran na goma abu na karshe kuma usika bisnataini kai liman ina maka wasiya da abubuwa guda biyu ar-rahmatu wat tawadu ka zamanto mai tausaya wa bayin eh, bayin Allah suke bayi gare ka da kuma mai kankantar da kanka ba da an akramaka Allah ta'ala bil Qur'an bayan Allah ya karrama ka da alqur'ani mai girma Allah ya taimake ka da alqur'ani to ka zamanto mai kankantar da kai zuwa ga Allah subhanahu wa ta'ala sai malaka cewa fala yastaqimu kibrun wa gururun ma alqur'an da alqur'ani da girman kai wallahi ba su zamantuwa huri guda in Allah ya baka qur'ani ka saba kanka girman kai ko billahi alazim zai- tilawa zu- hadda zuba za ta yi Eh, in Allah ya baka qur'ani ka saba kanka girman kai kana ganin kowa ba kowa ba ko wallahi sai kullun sai an ta daga cikin sallah eh dan Allah zai za mutum zai rudo cewa dole sai ya dauko gingima gingiman surori manya manya kuma sai ya zo duk aya sai an tada shi kaga abun kunya ne gare ka to Allah ya rufa mana asiri sai ce wa gururun ma al- haka ba ruduwa da kai bai tafiya da alqur'ani mai girma to kuma akwai sauran safaha nawa mala akwai wasu sauran karatu gaba ko ba ai rabi ba a to gobe in Allah da ida shi maki alashi insha Allah ko da ta kai in an yi sallar isha'i ne ko mu jinkita sallar isha'i sai mun kare shi insha Allah Allah subhanahu wa ta'ala ya sanya wa karatun da muka yi albarka kurakure kuma Allah subhanahu wa ta'ala ya gafarta muna muna tawassuli da wannan uh, wata da yake tahe bukatunmu na alkhairi Allah ya biya muna kuma Allah ya nuna mana watan Ramadan lafiya muna masu imani da kuma jin tsoron Allah subhanahu wa ta'ala wa bi hadal qadar kifaya wa sallallahu wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman kathira wa assalamu alaikum wa rahmatullah